بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ina farin cikin kasancewa ta a wannan masallaci na nasiriya a wannan lokaci kuma a wannan unguwa mai albarka kuma a wannan rana mai albarka kamar yadda aka gabatar Allah ya saka da alkhairi ga mai gabatarwa Allah ba shi lada abin da ya na daidai wanda kuma ya yi na kambamawa da ɗaukakawa Allah ba shi ladan niyyarsa Allah kuma ya yafe wa wanda ya kambama ɗin kurakuransa insha Allah ta'ala gayyata ta daɗe da gudana ta zuwa wannan masallaci Allah bai rubuta mana ba sai yau wanda kuma muna fatan jinkirin nan ya zamanto alheri an umarce ni da na tattauna da ku akan wata matsala mai muhimmanci wanda muke tsananin kishirwarta da bukatarta a rayuwar mu ta musulmi don da wannan matsala din za mu samu kubuta duniya lahira shi kuma za mu samu ɗaukaka kuma maudu'i ne mai ban sha'awa kwarai da gaske wanda ya dace a tattauna a kansa ɗin shi ne matsalar shafi neman ilimi da kuma aiki da ilimin alhamdulillah mun gode Allah da ya bar musulmi a matakin farko mataki na biyu shine kuma bayan da za a yi musulmi ya zama musulmi na haƙiƙa idan bai yi kokari ya kore wa kansa jahilci akan addinin da zai bauta Allah da shi ba har ku manta yanzu yau dukkanmu a cikinmu gaba ɗaya Allah ya mana arziki muka yi aure to babban burinmu in Allah ya ba mu haihuwa mu sa mu a makaranta abu na farko ɗanka wani ma bai gama yin magana ba sai kashe makaranta nazari school play group saboda iya turanci ya iya abcd ya iya kaza ya iya kaza saboda kayan da ilimi yana da muhimmanci kuma kun sani cewa ko aiki ne za a ɗauka babban abin da za a fara cewa ina takardarka ina jin abin da za su tambaye ka kenan a ina takardarka takardar nan kuma ko ta ko a ina kai makaranta inda ka taba zama a aji an koya ma ilimi ina take wani aikin ma za ga bai kai ya kawo ba amma sai a sa dokoki da ka'idoji ta yi ilimi ta haka shi wannan addinin fa da ranar da ta kuskure maka Allah ya ɗauki ranka ka gama da wannan duniyar ka koma ga Allah idan ka tafi da jahilci to za ka ga tashin hankali mara kyau jahilci baya kai mutum gidan aljanna cikin bayanai na zan yi maganganu da malamai suka faɗa akan abin da ya shafi harka ta ilimi ɗin nan wanda za mu gane cewa wajibi ne kowanne mu ya san abin da zai bauta Allah a matakin farko ni ba magana zan muku akan ilimin boko ba ko ilimin zamani ba wannan damun kun san yana da muhimmanci makarantunmu a cike suke admission da ake nema a jami'a bai fa dauki mutum dubu biyar dubu shida dubu bakwai ba a shekara sai ka tarar da takaddun yara da suka cancanta suna so shiga jami'a sun fi dubu ɗari duk shekara sai sun zubar kowace kwaleji idan ka je kaga ɗan adam yadda ka san daga sallar idi aka fito to shi wannan kaga mutane sun gane muhimmanci wannan ilimin idan ka je wata makaranta da ake diploma da private da na gwamnati mutane sun himmata matuƙa kwarai da neman ilimin zamani daidai gwargwado to ba sai na yi wa'azi akan muhimmancinsa ba amma abin tausayi shine ilimin addini ilimin sanin Allah ilimin iya sallah ilimin iya ibada ilimin da za ka samu kusanci zuwa ga Allah na farko dai ana son mutum ya zama mai ikhlasi akan duk abin da zai neman ilimi ka sa Allah a cikin sha'aninka ka yi abu don Allah kuma ya zamanto kana da hadafan wazihan kana da aim kana da objective kana da manufa me yasa kake neman ilimi ko kana da wata iyaka da kake so ka cimmawa wannan iyaka shine neman yardar Allah ka yardar da Allah ka kubuta daga wuta ka shiga aljanna duk wanda ya je nemi ilimi ya zauna a makaranta ya saurari wa'azi to yana neman yardar Allah ne in dai ya kyautata niyyar ku fahimce ni a wa'azi na ba cewa ne kowa sai ya zama malami a cikin ku ba ina magana ne ku zama malamai ba shari'a ba ta dora mana kowane ɗayan mu sai ya zama malami ba in kowa ya zama malami to wa zai koyar amma ina mana magana akan al-asasiyat abdaruriyat abubuwan da suka zama na tilas ne na wajibi don mu samu mu kore jahilci mu iya bauta Allah wallahi yan uwana ba kwa na ba shi rantsuwa da yawa daga cikin musulmi yau alwala ba su iya ba alwala bari mu fara from the scratch ka tsaya ka ga mutane da suke alwala a masallaci kowa da inda yake zabgata sallah da yawa daga cikin mutanen mu kawai suna yi ne yadda suka ga ana yi amma ba zuwa suka suka karanta ta suka fahimce ta annabi yana yin kaza duk wata gaba in kai ka tarba karanta hadisi annabi ya ce a yi kaza a kanta sallah ma ba a iya ba ban maka magana kasuwanci ba a tsakaninmu ban maka magana auratayya ba a tsakaninmu ban maka magana ta mu'amala ba a tsakaninmu kaza kaza kaza yawanci mutane suna cikin jahiltar mai addini ya ce a kai dan abu kaɗan da bai kai ya kawo ba sai gigita mutum kyautata niyya abu ne mai kyau shine zai sa kai ta yi Allah yana ta baka lada ka yi da niyyar raya shari'ar annabi ka rayu a matsayin na musulmi don ka samu ilimi da zai kai ka gana da annabi ran tashi alƙiyama duk ilimin da mutum ya yi idan bai samu gana da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi asara sannan kuma mutum ya nisanci neman duniya da ilimin sana addini ya halatta ilimin duniya ka neme shi don duniya je karanta injiniya don ka samu duniya ka je karanta a sciences ka je karanta likitanci don ka samu duniya ka je karanta wannan ya halatta amma haramun ne ka je kai karatun addini don ka tara duniya da shi karatun addini shi ilimin addini ba a yin sa don neman duniya ba a yi ana yin sa ne don Allah ka fara iya sallah ka yi niyyar ɗauke jahilci wa karan kanka haka malamai suke faɗa na zauna ne a majalisi ana karatu bayan magariba ko bayan isha idan na korar wa kaina jahilci ina sauraron huduba ne ta masallacin juma'an wani ina zuwa da wuri don saboda zan samu karuwa ta ilimi karatu da ake yi a majalisi kaza ko makaranta kaza na ɗauki littafi na ina zuwa ana koya mu don in kori jahilci ko da Allah ya bani ƴaƴa in koya musu ilimi kar a zo a gari a halakar da ni kai da kyakkyawan niyya علي بن أبي طالب كتوى لن يستكمل المرء حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته daga cikin manufofin da ake so na neman ilimi ka fifita addininka akan sha'awarka yanzu za ka yi sha'awa ana karatu a unguwarku ka yi sha'awa ka je gurin mai shayi ku yi hira a hayaniya a ɗaga murya a yi ihu a dariya fiye da watakila ka zauna a masallacin unguwar ku karanta izu biyu ko izu uku bayan magarba ko kuma fiye da yanda za ka je ka saurari karatu da ake na bulugul marami ko umdatul hakam ko riyadu salihin ko tafsirin alkur'ani a unguwar ku ko a wani wuri da ka je ka zauna wannan gunda ka je wajen mai shayi ku sha hira ku yi zage-zage duk wani alhajin da ya wuce da mota ta dan unguwa ce ga barayin unguwar mu ko ga barayin local government din ko ga barayin garin mu ka san ina ya samu kudin sa wai wani ya ga wani ya wuce wai da mota mai tsada tana kyalkyale sai ce wai Allah ya isa kudin mu wani ruwan sha wai wani ya wuce wai Allah ya isa kudin su wai ka san me wai barawon gwamnati ne wai wannan motar da ya hau wai kudin su ne wai yaya da zai iya proving aina ya saci kudin ba kana zaune a titi baka da aiki sai zagin mutane baka san ba Allah yana binka bashi na naman kowane mutum guda ɗaya daga ciki Ali bin Abi Talib yace ɗayan ku ba zai samu cikakken imani ba har sai ya fifita sha'awarsa har sai ya fifita imaninsa akan sha'awarsa duk wanda sha'awarsa ita ce gaba akan imaninsa to ba zai samu imani ba kuma yace ba abin da zai halakar da dan adam walan yahlika hatta yu'athira shahwatahu ala dini idan ka ga mutum ya halaka to ya fifita sha'awarsa ne akan addininsa yace man lazima al-istiqamata lazimatu salama duk wanda ya lazimci istiqama ya zama mutumin kirki ya tsayo akan gaskiya to ya samu zaman lafiya a rayuwarsa kuma yana cikin mutanen da za a yi musu albishir idan Allah ya ɗauki ransu kar ka manta ya kai dan uwa zama a wajen ilimi da sauraron wa'azzuka da karatuka da ɗaukar littafi ga je ka nemo karatu wani abu ne da zai ɗaukaka rutubarka ya ɗaukaka matsayinka suka ce matsayi na ilimi ya fi kowanne matsayi kuma ba a samun ilimi da sauƙi za mu zo mai bayanin maganganun malamai akan duk wanda ya ce zai karatu da na zamani da na duniya da na lahira gaba ɗaya sai ya wahala hafiz ibn hajar ya ce al-ilmu azizul janib kaga ilimi ai abu ne mai muhimmanci abu ne mai girma la yutika ba'dahu hatta tutiyahu kullaka hafiz ce ilimi ba zai taɓa iya baka wani ɓangare nasa ba sai ka bashi duka lokacinka duk wanda ka ga ya yi ilimi to ya haƙura da shagulgulansa da soye-soyen duniyarsa da sha'awarsa ya ba wa ilimi wannan idan kuma ka bashi wani ɓangare to kana cikin haɗari yanzu na faɗa cewa duk lokacin da mutum zai nemi ilimi yan uwana sai ya yi dan Allah manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi albani ya ce hadisi ne hasan duk wanda ya nemi ilimi dan ya yi jayayya ya je makaranta ne ya zauna a majalisi ya zauna wajen karatu dan ya iya musu saboda an faɗi magana ya taɓa sani ya yi musu man talaba ilma liyumari bi sufaha ko kuma ya nemi ilimi ne don a lissafa shi cikin malamai na gari shi kawai burin su yi ilimi a ce shi ne malami ne su ƙara yawan malamai au yukasira bihi al'ulama ko kuma ya nuna masana shi mai shi ne duk wanda ya nemi ilimi don ya juyar da hankalin mutane a dawo kansa shi ya nemi ilimi ne don mutane su gane shi ne aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilai duk wanda ya wannan to faliyata bawwa maqadahu minan nar to ya tanadi wajen zaman sa a cikin wutar jahannama ma gaba ɗaya kawai ya shiga uku yanzu ka duba wannan malam ilimin ya nema amma an ce dan wuta ne wannan yana daga cikin hadarin rashin yin ikhlasi wajen neman ilimi ba kowane wanda ya je makaranta bane yake kubuta wani wallahi yana nacin ne dan ya ga wata hanya ta ci a cikin harkar ilimin watakila wannan ne ya yi motivating ɗinsa wannan ne izabarar da shi zai nemi karatu ba wai tsabar san Allah da san ya faɗakar da mutane addinin Allah gaya musu gaskiya ba ɗan uwana ilimi yana da matsayi yana da daraja yana da rutba idan kana neman matsayi a cikin al'umma idan kana so Allah ya ɗaukaka ambatanka ka nemi ilimi idan kana son manzilanka a tsakanin mutane bainal khalqi an yartafi'a to ka nemo ilimi idan kana son ka yi sama a cikin al'umma tsakanin yau da gobe kada kai ƙasa to ka je ka nemi ilimi idan kana so mutane su rinka ganin kwarjininka da girmanka kai ba basarake ba kai ba mai mulki ba tafi makaranta idan kana so ka zama mawadaci gashi ba kuɗi ba ne a wajenka amma ana ma ganin wadata da yalwa tafi makaranta nemi ilimi idan kana so a baka kariya ba tare da kana da makami ba ka zama ka samu kariya da tsaro ba tare da bindiga da makami ba yi ƙoƙari ka nemi ilimi ka san Allah idan kana so ka samu ɗaukaka ba tare da dangantaka ba ba tare da ‘yan uwanka sun ɗaga ka ba tsurarka kai kaɗai ba wai danga darar dangi da ‘yan uwa ba kaga ka samu matsayi Allah ya fifita ka a cikin danginka da ‘yan uwanka je ka makaranta idan kana so ka samu waɗanda za su rinka taimakonka a rayuwa akan aikinka ba tare da kana biyan su ba yi ƙoƙari kai karatu ka zama malami idan kana so ka samu sojoji ma'aikata wanda za su rinka maka aikin soja da ɗan sanda ba tare da ka sa musu albashi ba je kai karatu ka je ka nemi ilimi a inda ake neman sa wallahi tallahi alheri zai zo maka da amfani idan kana so ka samu abun dogaro ba tare da itace ba ka nemi ilimi ka yi ijtihadi ka sa himma wajen neman karatu wallahi satazuqu halawatal karama da sannu za ka ɗanɗani zaƙin matsayi da karamci a cikin al'umma iya tsawon rayuwarka babu kai babu tozarta har a kai ka akan kabari kana jin daɗin rayuwa saboda wannan ilimin ya zamanto maka kamar katifa ce da kake kanta kana jin laushinta kuma insha Allah Allah zai jiyar da kai daɗi sama da yanda yake jiyar da masu miloniya miloniyas Abdullahi bin Mubarak yake cewa wallahi da masu kuɗi da masu mulki sun san daɗin da malamai suke ji a zuciyarsu wallahi da sun ɗauki makami sun yaƙe su don su ƙwace wannan jin daɗin malami Allah yana ba shi nutsuwa nutsuwar da ba za ka iya lissafa ta ba sama da wanda zai ba wa mai biloniya wallahi zikiri kawai mutum zai zo ya zauna yana yi wallahi tallahi baccin da zai samu sai ka tara irinsa irinsa masu kuɗi mutum dubu ba su isa su yi bacci mai daɗi irin nasa ba wallahi malami shine zai je da ya jefar da hularsa akan gadonsa kafin nan ya farka bacci ya ɗauke shi amma waɗanda suka tara duniyar nan kuke ganin su kuna kallon su ne a waje suna ba ku sha'awa ku tambaye su ya suke bacci wallahi lissafi kawai sai hana shi bacci da zarar wani kayansa ya taho bai ƙara ba zai iya bacci ba yana farkawa gaban su faduwa zai saboda kayansa yana hanya bai shigo gari ba sai mutum ya je karfe uku da rabi karfe hudu yana waya da injiniyoyinsa yana waya da direbobinsa kayan nan suna daidai ina wallahi tallahi ba shi da lokacin matarsa bai da lokaci akwai wanda ake bamu labari cewa Allah ya bada kuɗi din ba kuɗi yake nema ba Allah ya bashi malam idan ya dawo gida ga kwamfuta a nan ga kulkuleta a can ga manya-manyan littafai na rubuta lissafi a nan ga wayarsa a nan gudun su suke kewaye da ɗauka yana ta buɗe kwamfuta yana ta buga lissafi ya buɗe littafai yana rubutawa ya ɗauke wannan kwamfuta yana dubawa ya ɗauko wayarsa yana duba whatsapp ɗinsa yana duba kaza ɗinsa yana duba abubuwan da ya aikata wallahi tun daga bayan isha in ya dawo har ai assalatu bai gama ba matarsa ta kawo masa abincinsa ta ajiye ya manta da abincin tana gefe tana alhaji baka gama ba ne har yanzu yana kira Allah ki gane ban ina wani littafi ne ban gama ba wallahi kun na muku rantsuwa galibin su aka suke kwanciya wallahi ba duka bane Allah yake musu rufin asiri suke tafka wannan gidajen wai suke kwanciya suna yin bacci mai daɗi a ciki Allah ne ku tambaya ku ji haka masu mulki gwamna yake ko waye yake ko me yake ko waye yake akwai wani babban dan siyasa ɗalibi na ne babba ne a ƙasar nan yake gane yace malam yau ai mu mitin ma ba ma fara sai sha biyun dare yace mitin namu na siyasa na harkokin mu ba ma fara sha biyun dare yace da mun magana kwana in ka ga mun tashi to an yi assalatu ne kawai yace wallahi malam matata wallahi sai ta yi watanni bata ganna ba in ma ta ganna a gurguje ba mu da lokacin su yace wallahi malam sha'awar ma shirye mana ita ake karamniya kawai yace ƴaƴan mu ko da mu ina tsakanin mu da su sun tafi muna gida ba mu tashi ba sun dawo muna wajen aiki mun dawo sun yi bacci yace wallahi tallahi idan kai wasa kana mulkin nan sai ka share wata shida baka haɗu da ɗanka ba wallahi ga bala'in tafiye-tafiye kullum mutum yana sama kamar tsuntsu ga hakkin al'ummarka da suka zaɓe ka ba ka iya zuwa cikinsu kuna zaɓensa kun daina ganin sa ke ya shiga akwai waɗanda don kujerar katta ƙurce musu kwana suke suna tsafi tsafi wallahi tallahi wani bokansu ya fi samun lokaci a wajen sama da matarsa amma mai ilimi sai dai kwana akan littafi yana yi in ya gaji sai ajiye littafin ya kwanta ya baccinsa lafiyayyen bacci washe gari kuma ya zo ya faɗakar mutane suna son sa suna sha'awansa ba kuɗi yake ba su ba ba kuɗi yake ba su su shi sa ilimi Ali bin Abi Talib yake cewa al-ilmu khairun min al-mal ilimi ya fi dukiya mala akwai wanda suke cewa yo ai yanzu in baka nemi in baka nemi kuɗin nan ba ilimin ma ba zuwa zai ba a'a ka fara neman ilimi sai dukiya ta zo hanya ce ta gaskiya ka nemi ilimi to ka bi hanyar dukiya zai iya yiwa ka watsar da ilimin ka je neman dukiyar a hana ka dukiyar baka samu ba kuma ka kare da jahilci wannan ilimi ko na duniya ne nake gaya muku kar ka damu da ai ana bada albashi a can ai wani ya gama sakandare ma ya gama ana bashi albashi ai wani bai ma yi kaza bayan samun kaza duk wanda ya ilimi shine zai kare da karamci da mutunci amma duk wanda ya kare da jahilci a rayuwarsa to a ƙarshe rayuwar zai zama to sai zai zama bawon wani akwai wanda cizon nake ganin sa kullum yana ban tausayi kwarai da gaske gaba ɗaya rayuwarsa ba abin da ya sani in ba gadi ba abin da Allah ya sanar da shi kenan ba takarda ta boko ta addini babu komai duka biyu babu gaba ɗaya kullum rayuwarsa duk kowa yana kwana a gida tare da iyalinsa shi gaba ɗaya rayuwarsa kullum a gidan wasu yake kwana yana gadin wasu mutum ya kwanta bacci da iyalinsa yana munshari kai kuma kana rike da gora kana gadinsa saboda baka da ilimi kenan abinda za ka iya yi kenan mutum ya zuba dukiyarsa shi ya tafi ya je ya kwanta kai kuma kai ne mai gadi abinda za ka iya yi kenan ba ina kaskantar da sana'ar gadi ba ina ba mu misali ku tuna abin shi fa dan uwanka ne mutum ya shiga gida ya kwanta yana bacci da iyalinsa har da munshari sai kuma za ka zauna ka kwana sauro yana cizon ka da ka ji motsi sai ka dan kada kanka haka ba ɗaya rayuwarka ta ƙare a kan ko wani ya zo ya ƙare yin ƙazanta a gidansa kai kuma aikin ka rinka kwashe wannan ƙazanta kana zubarwa akwai wata matar da aka ɗauke ta aiki kawai aikinta in yara sun yi kashi ta fuloshin idan sun yi kashi a famfas ta cire musu famfas ɗin ta tattare kashin ta musu tsarki idan kayan su ya da ce ta tattara ta wanke aikin ta kenan wai 'ya'yan masu kuɗi ne wai an tarbiyyantar da su ba za su iya idan sun yi bayan gida su danna abin fuloshin fa ba za su yi ba ɓata lokaci ne sauran nan gaba kuma ta rinka zuwa tana musu tsarki balagaggun yara tana musu tsarki kai aikin ka kenan wani yayi kashi ka je ka watsa ruwa ka wanke ban ɗakin ka fiffesa abun fesa wani ya saka kaya sun yi datti na ƙazanta saboda ya je makaranta kai baka je makaranta ba kai kuma sai ka rinka ɗiba kana wanke masa yana baka a wata yana baka da ƙyar ma ya baka ya zage kai baka karen gidansa ya fi ka daraja dan karen gidansa ya masa ɗaki mai kyau daga amerika ya siyo shi miliyan kaza ya siyo shi kai ku sai ka shekaru kusan ashirin watakila bai baka miliyan kaza din ba albashi ka duba yadda dan adam zai iya daukan kaskanci idan bai yi karatu ba a nan duniya kafin lahira ina faɗin wannan ne shine dan idan har mu ba mu sa ƴaƴan mu suka yi karatu ba to da Allah kada mu gadar mu idan mu ba mu yi karatu ba kar mu gadar wa ƴaƴan mu kaskanci mu yi hakuri mu kai su makaranta ko da makaranta ce mai arha ta gwamnati akwai da yawa manyan ƙasar nan makarantar gwamnati suka yi ba private makaranta suka yi ba kar ka taba ji a ranka cewa dan ɗanka ya yi karatu a makarantar gwamnati ba zai karatu ya samu aiki ba zai in an je ɗaukan aiki ba a tambaya a ce makarantar gwamnati kai ko kuma private ba a tambaya ka kai a haka ɗin a lalacen tun da bayan da za ka yi abin da Allah jarabe ka kenan ka duba direban tirela da yaran tirela tunda direba oga ne in an zo an tafka hadari mota ta lalace a tsakiyar daji shi direban sai ya sauka daga kan tirela sai ce yaron ku tsaya ku yi gadi shi sai ya hau karamar mota ya tafi cikin gari ya je ya kwana da karuwa kai kuma yaron mota an barka a daji barayi in harbi ne su kai za su harbe kai za ka zo kana gadin wannan motan ka san laifinka ba kai karatu ba karatun nan ko na zamani ko na addini dan duk wanda ya ilimi Allah baya wulakanta shi koyaya Allah ya daga darajarka haka zaka zauna kana gadin mota baki kirin baka da ni'ima a tattare da kai saboda kai ma din a haka abin da Allah ya hore ma kenan to yaya mutum zai rinka zaba wa kansa wata hanya ta wahala alhali ga hanya mai sauki da zai rayu akwai mutane a ƙasar nan da 'ya'yan talakawa ne ba san kowa ba wanda ya san su amma da ilimi Allah ya ɗaukaka darajar su saboda suna da karatu tsarin ruwa fa'idar ilimi ba ta karewa Ali bin Abi Talib yace al-ilmu khairun min al-mal yace al-ilmu yahrusuka wa anta tahsuru al-ilmu yahrusuka wa anta tahrisul mal ilimi shi yake gadanka gadinka kai ilimi iliminka shi zai gaje ka kai kuma kai zaka zo kana gadin dukiyarsa yanzu dukiyarka duk wanda ya tara miliyan ɗari a cikin ku sai ya yi gadinta duk wanda ya san yana da shago ya zuba miliyan kaza sai ya yi gadi me yin gadin shi zai nemo mai gadi ya biya shi duk wanda ya zube kuɗi a cikin gidansa ba shi ba bacci sai ya gadin dukiyarsa wata kofa ce na ganta kwanan nan a nan shagunan masu sai da kayayyakin kujeru da drawers da waye kofar nan ta ban mamaki katotuwa zabgegiya wannan dai kofar dan adam ya ballata bai isa ba na ce kofar me wannan sai ce kofar kuɗi kenan malam tafin ɗinta ake nauyi na fitar hankali in ka danna lambobi da electric kawai sai dai ka daga ta rufe magana fa ka kakkaɓe ta ka zube ta ka cire ta ba za ta yi ba sai dai inda injin walda ka zo ka kafa a daren ka tashi injin walda ka cire sai nake ce masa ni kuma na ji labarin wani attajiri shi kuma irin wannan kofar ya sa a ɗakin kwanansa da aka zo za a yi masa ɗaki malar rodi ne aka zuba tun daga ƙasa foundation ɗin aka yi tono daga ƙasa aka shimfiɗa roduka inci sha shida shida sannan aka ɗago ɗakin ga baki ɗaya dakin aka zuba window ma ba a yadda aka yi ba ya ce ai akwai ac kullum tunda akwai kuɗi kullum za a kunna ac to haka ɗakin yake kirf sai wannan ƙofar aka sa a ciki yake kwana don saboda 'yan fashi da makami kasa kama shi ko kidnappers kasa zo su kama shi ko barayi kasa kama shi shi kansa idan zai shiga kofar ta fi karfin akwai kofar da ba ta iya jawuwa da hannu malam sai dai ka yi tafin 1237862 court ɗinta kenan ka daddanna da kanta za ta buɗe kana shiga kuma shi kenan akwai kofar da da numfashinka za ka yi rijistar ta ko da hannunka sun soce da ita da ka zo ka yi haka ka mata barka ne sai ta buɗe kana shiga kuma kana mata barka ne sai ka rufe maganar iyalinka ta zo ta kwankwasa da ba ta taso ba duka wannan saboda kana da dukiya ne amma talaka sai ya fito nan kofar gidan ya jefar da karamnarsa tabar masa wallahi talla ya kwanta karnukan duk unguwannin su su wuce ko kula shi ba su ba su kansu karnukan sun zan bai da kokobo ballitina su je su bata lokaci a kansu amma fa zai yi bacci lafiyayyen bacci wani kuma yana nan a cikin katon gida ga ged na farko masu gadi sun rufe ga ged na biyu an rufe kun sa yanzu ged ged daban-daban ake ba ba ged ɗaya ake yi ba ged na farko an shiga an rufe ged na biyu an shiga an rufe ged ni na gani ne wani ya shigar da ni masha Allah na gani na ce kai geta geta in gaya maka duk da wannan ya shiga ya kwanta ba zai iya yin bacci ba sai ya yi wa kansa allura wani ba zai iya yin bacci ba sai ya sha kwaya gaba ɗaya durwarsa da lokarsa gefen gadonsa duk ƙwayoyi ne na bature saboda ba zai iya yin bacci ba sai ya sha kwaya kaifa a nan ma masallaci yanzu kamar mutane sallar isha gyangyaɗi kake saboda tsabar hankalinka a kwance amma da za a caje ka ko taro ba ka da shi matsiyaci to ina so nuna mana cewa Allah yakan iya baka wani abu ya haramta maka jin daɗin baka sani ba yau duk inda aka wayi gari aka ce baka iya baccin kirki ai ka shiga uku muna tare da ni yace ma tafuzzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiya suna raye gashi suna da kuɗin amma a mace suke ba san da su ba amma ba yadda za a yi mai ilimi da ya zama mai ilimi ya san ilimin wai a ce wai ba a san da shi a unguwarsa ba ko a gidansa ko a ƙasarsa ba zai yi ba shi ilimi kana ba da shi kana daɗa sanuwa kana samun karuwa sannan ana daɗa sanka a cikin al'umma matsayinka yana daɗa ɗaukaka a wajen Allah ta baraka ta'ala to amma kamar yadda na gaya muku ilimi ba a samunsa da sauƙi sai an wahala malamai suka ce la yunalul ilmi la yunalul ilmu bi rahatil jismi ba a taba samun ilimi da hutun jiki ba sai an wahala duk wanda zai nemi ilimi wallahi sai ya wahala za ka yi rayuwa ta talauci ta fitar hankali ba sai na dogon sharhi ba malamai suka ce ba a samun ilimi sai da abubuwa guda shida na farko a samu kwakwalwa sosai zihin saqib wanda yake so ya tara ilimi to ya tabbatar da lafiyar kwakwalwarsa da ilimi ne ake fahimta ai da kwakwalwa ce ake fahimta idan mutum ya zama da ƙiƙi to za a yi ta bayani baya ganewa to ashe ya kamata mutum ya tabbatar da ingancin kwakwalwarsa suka ce albalidu la yanfa'uhu tsulut ta'alimi wawa ba gidajen mutum balidi duk abin da zaka karantar da shi duk inda zaka tsawaita lokaci kana koya masa baya masa amfani kamar dutse ne inda za a shekara ɗari ana zuba mai ruwa dutse ana yin ruwa ana ruwa dutse falalan dutse ba zai taɓa tsirar da ciyawa ba haka zai ƙare a bushe to jahili mai daƙilalliyar kwakwalwa to in za a yi shekara nawa ana zuba mai ilimi ba zai rike ba ashe yana da kyau ka roƙi Allah baka kwakwalwa zamanin tsawil abu na biyu lokaci mai tsawo ba a samun ilimi dare ɗaya haka kawai ka waye gari wai dare ɗaya Allah ka yafi ɗan bature ko kawai ka ji ka sha ka kawai shikenan duk wanda kaga ya zama mai ilimi ka tambayi tarihinsa azabar da ya sha wajen neman karatu shekarun da ya ɗauka yana neman ilimi dole sai ka wahala a dake ka a azabtar da kai wallahi ina tunawa wani lokacin wato ina ce malamai Allah musu rahama muna yara muna neman karatu muna neman ƙur'ani a yanzu haka ina tuno allona da na ci kwakwa a kansa nake hadda ƙur'ani kuma ina tuno dukan da wani ya yi min akan karatun ƙur'ani a yanzu haka na rufe idona ina tuno Allah kuma ina tuno wurin da na zauna wuri mai datti wuri mai kazanta kan itace ina tuno ina gyangyaɗi ana zabga mun bulala ina tashi wallahi talauci kuwa Allah ya sauri duka wannan lokacin da mutum yake wannan bai taɓa tunanin cewa Allah zai masa wani abu ba ka tuna ɗanka da kake kai shi makaranta kullum a zane shi a dake shi ya dawo shi yasa duk uba mai hankali da ya san me yake yi wai dan ya kai ɗansa makaranta an masa bulala an zane shi haka ilimi ya gada amma yanzu a zamani mun san mutanen da sun kai malaman islamiyya ko ana tafka shari'a da su saboda ɗansu bai bada hadda ba an zane shi har yanzu ana tafka shari'a sama da shekara kaza wani mutuwa ma ya bar kes ɗin ya ce a ɗora akan malamin islamiyyansu ya yi waɗansa bulala saboda yaron bai hadace ƙur'ani ba amma duk ga iyaye na nan ga dattawa nan suna zaune ana inda za su gaya muku dukkan sun yi makaranta allo dan a gargajiya al'adar mu duk wanda ya tashi unguwa dole ne sai ya je makaranta allo ko makarantar islamiyya islamiyya ma daga baya aka yi ta kawai normal makarantar allo ne kawai allo an baki wawzal ba allo ba ilallah hankuri biya dan ubanka alu an baki wauzal ba malamin zai gaya mace biya dan ubanka biya kuma wallahi ba ka ji a ranka cewa ya ce dan ubanka ya zage ka ba a'a hakan za ka yi haƙuri ka ta biyawa akan alu an baki ka duba fa alu an baki wannan a'udhu billahi kenan alu an baki wauzal ba alu baki lallan hakuri haka za ka yi ta yi ka kalla ka riƙe sannan ka haddace sai ka yi babbaku gaba ɗaya tun daga alamtara daga uzu billahi nan sai ka ji har kula uzu bi rabbin nas alamtara duk ka gama gaba ki daya wannan a alifun ba'un ta'un nunun wawun malamai mai kwarsana qur'ani suka ce duk babu wani harafi alqur'ani da babu shi daga alamtara nan zuwa ƙasa daga nan sai ka zo kai farfaru wasali kenan ba mu yanzu ake zuwa aji kawai ana yawa yara bagadadiya a'a balla talla Allah talla ba allo da ka zuba shi akwai yaron da wallahi tallahi gaba ɗaya harafi guda uku a udu kawai za a rubuta mai allan gaba ɗaya a udu ne tafkekin a uzu mai a yi ta tafkarsa sai ya iya yi amma ka bincika su gaya maka a tarihi malam jafar allah ya mana rahama allah ya masa rahama yake gaya mana yace a nan kano wallahi lokacin da suke ɗalibta suke karatu yace wallahi akwai lokacin da idan an yi a nan triumph ɗallakin triumph ɗakin sai yake har yanzu opposite masallacin triumph a nan ya zauna yace wallahi duk ranar da aka yi ruwan sama ya daina yin bacci saboda ɗakinsa kamar kogi ne ruwa ne yake wucewa ta gurin gaba ɗaya shimfiɗa sai dai ɗaɗɗaga ta ruwa ya jika wannan ɗakin washe gari gobe ya kwashe ruwan ya zubar daga shi sai shi ga sanyi ga babu katifar kirki ga waye da ƙafa turayen zai tafi gwale makarantar gwale ɗin nan makarantar gwale ya je ya dawo ba abincin kirki dare ya yi kuma yan uwa a zo a cika masallaci ana jiran malam ya zo zai yi tahajjud zai yi tarawihi saboda ya haddace qur'ani amma an gama gaigaisawa ya tsallaka ya kwanta a karamno akan taburma shek jafar da kije ana ba da labari a Kano ba wai a wani wuri ba wannan baka da baka yake gaya mana wallahi sai mu yanzu da Allah ya bamu muna yin karatu cikin ni'ima mu ana kai cikin mota mai tsada a ajiye su aji mai fanka da wayar sauransu katifar ɗanka ba mamaki ta ma fita ka daɗin kwanciya saboda kai ciwon baya hana ka kwanta akan katifa mai laushi haka ake sai an wahala malam abdulwahab Allah masara ma yace wallahi a kabara anan nan nan kabara yace wallahi sun yi aikin ya sarfata yana nan malam abdulwahab bai mutu ba yana rayu Allah ƙara masa lafiya wallahi yace a garin nan ba inda ba su tsintar bola da waye da sauransu suna neman karatu ya zauna a gidan malam Nasiru kabara su sun sani yace kwata suke zuwa suna ɗebewa na unguwa ana biyan su su samu abin da za su ci ni da nake ga muku nan nayi wanki da guga na kuɗi wallahi wanke da goge a biya ni kuɗi dan in samu abin da zan ci in karatu ban taba sanin kuma Allah zai kawo ni nan ba ina gaya muku wannan ne abinda malamai suke cewa la yunalu ilmu bi rahatil jism kuma duk wani malami da ka sani yayi karatu sai dai in ba zai gaya maka ba zama da yunwa ko wannan ba magana ma wato subhanallah wato ka zauna ma ka ta azumin dole ma wannan ba magana haka Allah yake sha'aninsa akan harkar ilimi ko kana da gatan sai janye ma gatan dan ka wahala saboda abin da kake nema yana kan wahala yana abu ne wanda yake mai mai wahalar sha'ani to ɗalibai idan mutum yana son ɗaukaka sai ya wahala ku tambayi masu kuɗi ma da suka samu duniya za su gaya muku yanzu wani mai attajiri ne multimiliyoniya ne a unguwarku amma an baka labari za a ce maka yayi faci yayi maka neza akwai attajirin da ya gaya mu wallahi yana nan bai mutu ba yana raye ina wa'astuwa da shi idan na gan shi Allah ya hore mai dukiya yanzu yace mun malam ka ganni nan ba abin da ban yi mana wahala yace na yi tsintar a na'ibawa na tsinci mataccen lemu a na'iba amma yanzu in yi shigo na'iba wallahi dole sai an tsaya an gaishe shi motar sa kawai da zai wuce yace wallahi mun bi mun tsintsince lemu yace mun mun na tsaya a gurin mai yankan rake irin masu tsayawa a gidan mai yankan rake ya gama ya jefar da tsolo mu yi kokawa mu je mu kwaci yace malam nayi wanke wanke a unguwar mu wanke wanke yace nayi wanki da guga na yi ɗan aiki na yi tallan bakin titi da mata za su yi cincin su ba a siyar a dawo a ɗan baka wani abu ka samu na kashe ya ce din nayi kuma wannan ba wai a wani gari ba a garin mu a unguwar mu amma ya wayi gari alhamdulillah gidajen da yake musu wanke wanke musu wannan wankin duk ya tsaye su yanzu kuma gaba ɗaya masu gidajen ba su mutu ba ba Allah ya yi masa arziki da wadatar da ya tsaye gidajen gaba ɗaya yanzu shi yake taimakon su ya kai su umra ya kai su aikin hajji ya ba su abinci idan ramadan ta yi ya zo ya zuba su a layi yana taimaka musu wannan duka duka a cikin yan gajejeren shekaru to haka mai kuɗi din idan an gaya maka in har ya samu dukiyar sai an gaya ma wahala dai haka dan siyasa in za a gaya ma kafin ya kai matsayin da ya samu na siyasa ba abin da bai yan jagaliyar siyasa duk sun yi to rayuwa haka ta gada ba ka samun matsayi sai ka wahala la yunalu al-ilmu bi rahatil jism sannan dole ka samu abu na uku kifaya wato abin da zai isar maka da rayuwa kana neman ilimin an ɗauke maka nauyin wato ko ka samu damar da za ka ci za ka sha idan wani abu ya shagaltar da kai daga neman ilimin kamar neman abinci ya hana ka ka je makaranta to ba ka taɓa samun ilimin ba fita a fafata fita a je a nemo addini ne ibada ne shi ma amma ɗalibin ilimi yana so ya samu wani lokaci da zai rinka yin karatun idan har shi ma yadda kowa ke zuwa kasuwa ya je ya nemo a kasuwa to wannan lokacin da zai ba wa kasuwa to karatun kuma bai samu ba wannan na nufin ɗalibin ilimi da zai zama malami ya karanta to kaga akwai buƙatar ya samu wani madadi ko wani aiki da zai yi wanda ba zai cinye mai lokacin karatunsa ba yanzu ɗalibi ne sai ga ce dole sai ya haƙura zai je jami'a ba zai iya zuwa kasuwa 24 hours ba zuwa da ake a yi ne a kasuwa shi tun da a jami'a yake yana neman karatu zai iya yi ne a kasuwa da zai yi ba to dole sai ya samu wani abin da zai kwafe masa wannan lokacin da zai nemo ilimi aiki dole ne mutum ya samu abin da zai koyaya idan nauyi ya maka yawa ya danne kana da iyali ba ka da abin da za ka yi karayu da shi ka rufa iyalinka asiri to za ka je makarantar ma ba ka gane karatun abu na biyar ka samu mu'allimi haziki malami haziki mai basira wanda ya iya magana ya iya cusa karatu da ilimi a gajeren lokaci ko mai tsoron Allah idan baka samu malami haziki ba za ka daɗe kana wahala baka yi ilimi shi bai baka ilimin kirki ba kuma kai ma baka ilimi ba shi za ake so ka samu malami mai hazaka wanda duk da ka zauna a wajensa ka tabbatar za ka ƙaru idan kuma Allah ya jarabe ka da malami balidi malami wanda yake yana da mummunan ɗabi'a to ɗalibi yana tasirantuwa da muguwar ɗabi'ar malamin nan nasa abu na shida na ƙarshe sha'awa ba a samun ilimi sai da sha'awa na'am yanzu kun zauna a nan makarantar ne muna karatu da ku saboda kuna sha'awa yanzu wanda baya sha'awa a cikin ku tuntunin yayi gaba kun yi haƙuri da zafi kun zauna sama da awa guda kuna sauraron abu guda kuna sha'awan abin ne abin da kake so to yanzu yanzu zai rinka shiganka sai ka ji ana magana kawai tana zama tana zama tana zama idan mutum yana da sha'awa to shine zai iya saurara idan yana da sha'awa to shine zai samu nishadi idan yana da sha'awa da an faɗi magana zai gane amma idan mutum bai da sha'awar abu za a yi ta faɗa ci ni wala ban ma san me yake faɗa wai me yake cewa ne wannan saboda bai da sha'awa hankalinsa baya wurin wannan ta sa cewa in za ku sa 'ya'yanku a makaranta to ku tabbatar suna da sha'awar wannan karatun a inda suke karatu idan ba sa sha'awa to canja musu inda suke da sha'awa kuma bai zai ci karo tarbiyyar su abin da zan rufe da shi a kurguje abubuwan suna da yawa wato himma tana da muhimmanci ga mai neman ilimi jama'a da himman nan duk wanda ya shiga harkar neman ilimi ko yana da matsayi dole sai ya yi kar basarake ne shi ana ranka ya daɗe yalla bai ana hura masa algeta in ya zo makaranta dole ya sauka da kujerar mulkin nan ya zauna a gaban malami shi yasa suke cewa wali fadlil ilmi zallat fil timatihil a'izza saboda falalan ilimi wajen neman sa masu ɗaukaka sai suka yi ƙasa komin matsayin mutum ya zo gaban malami kuma dole sai ya yi ƙar saboda a bashi kamar yadda wani zai ɗauki abu ya baka duk darajar ka duk matsayinka ba dai zai ɗauka ya baka karɓa ba to alyadul uliya khairun min yadi sufla hannun sama yafi na ƙasa dole in an zo karɓa hannunka yana ƙasa nasa yana sama to haka dole idan an zo ba da ilimi saboda matsayi na ilimi da darajar ilimi mai matsayi dole ya zama yana ƙasa manya za su yi tawazu'u saboda ilimi wanda ya suka kowa girman shekaru da matsayi sai ka karamin yaro ya zaunar da su yana karantar da su sa'id bin musayyab yake cewa saboda tsaban neman ilimi ku duba darajar sa'id bin musayyab tabi'i ne yace inni kuntu la asirul ayyam wal layali fi talab al hadith al wahid yace wallahi nakan kama hanya in ta zabga tafiya dare da rana dare da rana in ɗaya bai kwanaki dare da rana da ƙafa ko da abin hawa dabba ko jaki ko na ina neman hadisi kwaya ɗaya mu yanzu a masallacinku na unguwarku malami yana karatu a dare ɗaya magariba da isha sai koya muku hadisi goma sha biyar insha Allah ta'ala fiye da rabin su kana gyangyaɗi ma haka ne amma sa'id bin musayyib yace akan neman hadisi kwaya ɗaya fa sai ya tafi da kafa yayi dare da rana yanzu mu abin da ake idan akwai darasi a kurna in akwai darasi a na'iba in akwai darasi a kaza ɗalibi ba zai je ba sai ya buga malamin waya malam zaka zo ko ba zaka zo ba haka ake yi ka san me dan kada ya kashe kuɗin babur din sai je malamin bai zo ba wani ya buga wani malami malam zaka samu zuwa karatu ya ce ka je in ka je can zaka gani zan zo ko ba zan zo ba saboda ya tari malamin dan kada ya asara kuɗin mai kada ya asara karatu ai kada ya asarar lokacinsa yana ganin asarar lokaci ne ya je malami bai zo ba amma in kasuwa ne baya taba buga waya ya ce akwai kwastoma ko ba kwastoma tafiya yake yana yana jira ibrahimu bin yahaya yake cewa na nemi ilimi a madina ɗalabtul ilma laqad ɗalabtul ilma bil madinati hatta zanna al gharibu idza dakhalaha anni biha gharib wallahi saboda tsaban neman ilimi da koyi kaina da nayi inji ibrahim ibn yahya yace wallahi tallahi sai da bako in yazo garin sai dauka ni bako ne ba dan gari bane amma tsabar buya nake ina hadda ina bin gindin malamai kawai yace li shiddati talabi wa hirsi ala al ilm ibn sirina muhammad bin sirin yace kadimtul kufa ta naje garin kufa sai na tarar da matasa mutum dubu hudu yatlubuna alhadisa fa wajadtu biha arba'ata alaf shab yatlubuna alhadisa qala yace wa ma zala qatadatu muta'alliman hatta mata yace da naje ni da himmata sai na tarar da matasa irina sun fi mutum dubu hudu suna neman karatu a majalisi guda ɗaya ɗalibi dubu hudu saurayi iya ganin ka dafa babu lasfika malam ana samun musamli daga nan har zuwa ƙarshen layin nan majalisi ɗaya ne na karatu malami yana zaune babu spika ka san me yake idan ya faɗa wancan yana tsaye kamar ɗan hizban nan sai ya faɗi abin da malami ya faɗa sai ya jira shi ma na gaba in ya ji sai ya faɗa su kuma suna rubutawa shi ma na gaba in ya ji sai ya faɗa shi ma na gaba in ya ji sai ya faɗa sai a tarar da mutum goma kowa sai dan uwansa ya faɗa in ya jiyo abin da ya faɗa sai ya faɗa ɗalibai kuma suna ƙasa suna rubutawa ko kuma yanzu Allah ya hore mana wata na'ura ga ta nan duk ifin da mutum zai inda zan kwana ina yi wannan za ta naɗe abin da na faɗa wannan na ji ga abin kallo nan yana gabana daga nan zuwa shekara ɗari duk abin da na faɗa na ilimi in an ga dama za a kunna abin nan amma duk da haka muna da rauni akan neman ilimi ba ka iya sa wa'azi ka saurara amma ba ka fashin kowane gauta kowace tattasai da tumatir inda ranka a in ka mutu wane ne baba su dawa ce ta baba dan akuya baba wai duk komai BBC ne Voice of America ne a labaran Jamus ne na rana labaran Jamus na safe labaran kaza ba ka fashi ana cika maka kwakwalwarka da surutai surutu kwakwalwarka ta cika da surutu ya za a yi Qur'ani ya zauna a cikin ta ya za a ka iya zaman wa'azi yanzu wani wallahi sai ce ma ya shekara biyu bai taba fashin waɗannan labaran ba amma ina gaya maka billahi azimu la ilaha illa baya iya zama a masallacin unguwarsu ya saurari wa'azi na minti biyar ana fara nasiha zai tashi ya miƙe saboda yana da sauraron abin nan a rediyo lamsul basira shafewa katada kuna jin katada ko imamu katada tun yana yaro yake neman ilimi bai daina neman ilimi ba har ya mutu har ranar da aka kai abu wannan katada kabari bai daina neman ilimi ba mu yanzu mutum zai ce haba da Allah malam majalisar nan duk mun je kai da mu aka bude masallacin kaza fa mu da mu aka yi kaza kai da Allah gafara mu tun lokacin wani fa muke zuwa karatu yanzu ni ma huta nake to ka ji katada tun da ya fara har mutuwa bai daina zuwa makaranta ba wanda Allah ya masa rago kwadayin ilimi ne shi kuma ina muku albishir duk wanda yake da kwadayin ya je saurari ilimi baya mutuwar wulakanci wallahi rabo ne ba kowa yake samu wallahi an gaya wani malami da mai ka tara wannan ilimi ya ce da sammako irin na hankaka da kwaɗayi irin na alade da haƙuri irin na jaki hankaka akwai sammako da bukunin libukunin gurab wa hirsin ka hirsin khinzir wa sabrin ka sabrin imam akwai abin da ya kai jaki haƙuri a haushi a dake shi a ɗora mai kaya a ɗaure shi bai sha ruwa ba bai ci abinci ba kara ma a hana shi kuma a dada jibga masa uban kaya a hau kansa hakuri jaki akwai hakuri yace to ni ɗalibin ilimi ne ko jaki bai fi ni hakuri ba da malami ne mala a cikin malamai magabata na da an ba da labari akwai malamin da saboda ya gwada ɗalibi mai kokari ne irin su imam amash suleiman ibn mahran sai ya sako kare mai cizo ɗalibai sun haɗu a ƙofar gida sun fi mutum dubu kaza sai ya saki wani kare cizon mutane yake ya baza mutane kudu ɗalibai sai zai zauna a majalisinsa ya ɓatar almajirai suka yi mai magana ya ce eh ina so in gane waye ya zo neman ilimin da gaske ne kare zai kore shi mai zuciya ce ya za a zo a sako mana kare ba ran ƙara zuwa ba ni ba ran je ba to da ba da gaske yake ba ɗaliban masu haƙurin in karen ya kora su ya dawo sai kuma su dawo gindin malamin su zauna suna so ya ba su karatun hadisi kwaya ɗaya kwaya biyu wallahi Abdurrahman ibn Harmala yake cewa Sa'id ibn al-Musayyab din nan da kuke ji kun ji Sa'id ibn al-Musayyab ko almajirin sa ne Abdurrahman ibn Harmala yace wallahi so biyu yana fasa mun kai saboda karatu idan ya rafce ni da itace sai ya fasa mun kai in warke in dawo ya dada rafka mun Sa'id ibn al-Musayyab kashi yake barwa an ana karatu amma yanzu ana faɗan Sa'id ibn al-Musayyab dole ka ce Allah mai rahama ko maganganunsa a cike suke da littattafai Allahu akbar wani malami ana ce da shi ibn al-ambari ya ce wallahi yana cikin jin yunwa sai a kawo mai dibino mai kyau ɗanyen dibino irin gauɗe ɗin nan mai zaƙi yana karatu sai ya ga dibino ne ya ce a ya ce lalle dibino akwai daɗi me ya kai ka daɗi me ya kai ka zaƙi yace amma ina shaida maka ya kai wannan libinan bayan da lokacinka wal ilmu atyabu minka wa ahla wa la yunala min yace ilimi ya fi ka dadi ilimi ya fi ka dandano banda ne nemi karatun tukunna daga baya na ce libinan wallahi libinan da ba zai ci ba kenan wannan misali ne aka ba ibn al-ambari ibn shahab yake cewa ni fa kun ganna nan akan harkar karatu mastauda'atu qalbi shay'an qattu fa nasitu ban taba bawa zuciyata ajiyar wani abu na ilimi ba na manta shi ban taba yi ba Imam Zuhri Ibn Shihab Zuhri ba kuna jin Zuhri ba akwai wani karatu da za a zo ba a ce ma Zuhri ba yace to idan nayi karatu nayi karatu nayi hadda nayi hadda na rike nace zuciyata gashi na na bata ajiya yace to ban taba mantawa ba yace yi nake da gaske imam bukhari an tambaye shi aka ce wai ya ake kazan babban malamin hadisi ne ko ina a ce buhari buhari ya ake kike haddace hadisi wata rana yake ce ɗaliban su yace na hafiztu alf alf hadis yace na haddace hadisi dubu dubu hadisi miliyan nawa aka ce diman yalta hadal ilm yaya ka samu wannan yace saboda tsabar yawan karatu kullun littafi ne a gabana Sheikh Nasiruddin Albani inda kuke ji Albani wallahi da littafi a kirjinsa ya mutu sunan abi dawuda albani da kike ji yana kwance bai da lafiya a gado amma littattafai ne a damansa da hagunsa saboda ilimin ya shige su sun koshi da shi malam ba za su iya rabuwa da shi ba duk wanda ya saba da harkar ilimi baya rabuwa da karatu to me yake rike karatu abari shiddatul inaya kulawa sosai kasratu dar tulil muzakara yawan darasi yawan muzakara discussion group discussion suka ce al muzakaratu hayatul ilm yin muzakara bude littafi kana karanta kai dai ko kai da aboki shine rayuwar ilimi yace idan lam yakun darsun lam yakun ilmun in dai ba a bude littafi ana duba shi bayan an yi wa mutum karatu to babu ilimi idan ku ba a muzakara to ba yanda malami zai zo ya karatu wai nan gaba shekaru ya zo yana amfanar da ilminsa duk malamin da ko duk ɗalibin su yake ya je makaranta ya jefar da littafi baya bibiya to ba za ka taɓa zama tuwa malami za ka amfanar da mutane ba zan rufe mana da isoshin wasu malamai a gurguje sunan na kinsa zan gaya muku yadda suka himmata da ilimi salam babban malami ne aka ce duk inda ka gan shi imamu sa'alam ku bincika za ku ji inda a cikin malamai ne to za ku ji ana sa'alam to duk inda ka gan shi la yi fariquhu kitabun ya durusu baya taba rabuwa da littafin da yake karanta ko ya darisu yake koyarwa idan mutum ya gayyace shi in ya mai gayyata ko walima ko na abu sai ce to da sharaɗin zaka bani wurin da zan yi karatu ko ko gayyatansa kai ko ɗaurin aure ko na ce da sharan da a bani wurin da za a yi zan yi karatu kuma za ka bani inda zan ajiye littafi na dan ni da littafi na nake yawo imamun nawawi mai riyadu salihina mai arba'una hadis aka ce kullun duniya idan ka gan shi a hanya yana ɗaukar littafi littafi fanni fanni fanni fanni ya fi goma sha kuma a ranar sai ya bi garinsu gaba ɗaya ya bi malaman nan ya ɗauko ilimi malamin nahau da littafinsa malamin fiqh da littafinsa malamin hadisi da littafinsa malamin balaga da littafinsa malamin arudi da littafinsa malamin tafsiri da littafinsa malamin qur'ani da littafinsa malamin tajwidi da malam fannonin haka yake dakon littafi imamu nawawi amma san shi da an gan shi kawai za a gan shi da kayan littafi a kansa a lokacin yana ɗalibin ilimi yana neman karatu mu yanzu ɗaliban mu haka muke wallahi samari ku tsaya ku yi karatu in ba haka ba sai kun waye gari a unguwannin ku kun rasa matasan da za su karantar da 'ya'yanku a makarantar islamiyya wallahi gashi nan muna gani ai yara sun tashi sun zama 'yan bal kawai sai mun waye gari islamiyyun unguwanmu wa zai koya wa 'ya'yanmu wallahi sai mun rasa abubakar al-khayyab annahwi ake ce da shi wani babban malamin nahau ne aka ce shi gaba ɗaya lokacinsa gaba ɗaya kawai karantarwa ne in ka ga ya tsaya kai ko abinci yake yana bada ilimi kai ko hanya yake tafiya to ɗalibai suna bin sa suna rike da littafi yana faɗa suna faɗa yana fassara musu wannan bawan Allah Abubakar al-Khayyab an-Nahwi a hanya ma ilimi yake barwa ya tabbata Sheikh Nasiruddin Albani yanzu haka ina da kasussukansa da yana tafiya shi yake tuka motarsa da kansa amma wallahi sai ɗalibansa guda biyu uku sai ce malam ko za mu bi ka dan Allah sai ce bismillah ku zo ashe da littafin su ashe karatu za su in zai je unguwa ko zai je wani guri yana tuka mota yana tafiya suna biya karatu yana amsa musu yana bada fatawa a bugo waya ɗalibin sai ɗauki waya ya ce gashi daga ƙasa kaza ne ana fatawa ana rikodin ɗin fatawar har ya mutu albani haka yake yanzu duk inda aka je sai ka ji an ce shek nasiruddin albani Allah ya masa rama bature ne bature samari anya mun shirya za mu yi karatu kuwa are we ready to wannan addinin wa zai karanta mana shi ‘ya'yanmu gaba ɗaya mun tashi mun samu ra'ayin boko kawai boko kawai da kanka ka hana ɗanka karatun addini wani mutum babba ya zo same ni ya turo matar shi shi Allah ya ga ɗansa yana son ƙur'ani wai ya haddace ƙur'ani yake so yaron nan ya za a yi ne wai yana kai shi makarantar da duk tamsa ya biya mai sama da miliyan ɗaya amma wallahi babu islamiyyar kirki da zai kai kuma yaron Allah ya jarabe shi shi kuma ƙur'ani yake so matasa kuna ji ko to dole sai mun yi lalai ibn al-farrad ko al-furat ake ce da shi shi kullum idan ya wayi gari da asuba kafin ya fita komai sai ya haddace wani abu alkawari ne kawai baya inda ya sallah asuba sai baya tashi a inda ya sallah sai ya haddace wani abu kawai kullum sai ya shigar da wani abu sabo a kwalwarsa yasa wasu suke cewa mata tablugu min al-ilmi mablagan yurda wa anta tu'assiru an-nawm ala ad-dars yaya za a yi ka kai wani matsayi na ilimi da za a yarda da shi alhali bacci ya fi maka komai akan bacci sai ka haƙurar karatunka ka ƙi zuwa makaranta wal aklu ala alqira'a cin abinci shi yafi maka akan yin karatun qur'ani ko karatun littafi an tambayi wani malami wai kai akar maka ya aka ka tara wannan ilimi ne mai yawa yace eh ai ai man a ci falfal da na ƙona ya fi ruwan da na sha a shekara goma ko ashirin da ya wuce zan maimaita cewa aka yaya ake ka tara wannan ilimi ya ce kwarai kuwa ya ce saboda tsabar karatu man a ci falfal man fitila da na yi ta zuba fitila ta tana shanyewa ina zubawa idan da za a kwatanta shi ya fi ruwan da na sha a cikina ba zama amma fa dole in ka je duk littafin addini ka ga sunan su a ce wani ya ce wani ya ce ba su yi bacci ba wallahi ba su yi bacci ba abul hasan al karafi haka sunansa abul hasanul karafi sunan shi yace ni na kasance kuntu ahdur majlis abi hazim yawmul juma'a bil ghada ina zuwa gurin majalisin karatun malami na abu hazim ranar juma'a da asuba da safe wallahi yace babu ma darasin malamin baya darasin saboda tsabar kwaɗayin karatu ba a karatun kawai sai je gurin kawai zauna malam kaga bambancin mu da bambancin na yau ko yanzu nake gaya muku shi da zai je ma sai ya buga malamin shi zai je kai wani ma sai abokinsa wannan masu kokarin cikin mu kenan fa sai abokin ya je zai ce ya yau za a karatu ko ya ma fara to barin tawo amma da rabo za a yi sune a gaba to wannan malamin yake cewa ina zuwa majalisin malami na na karatu ba a karatun kawai saboda tsabar kwaɗayin ilimin saboda kada na saba wa raina in saba da al'ada da na saba in gaya wa raina ko da karatu ko ba karatu sai na zo na wannan majalisin dan kar ma wata ran a zo ana karatu raina ya ce mun ba zan je ba to ko ba karatun ma ina zuwa abul hasan al-karakhi almajirai imamu shafi'i suka sai masa wata baiwa imamu shafi'i ne namu ɗalibansa suka haɗa kuɗi suka sai masa baiwa ka ce akram kallahu ga wannan ka ƙara ku abin nan baiwa a matsayin wanda zai keɓanta da ita aka shigar da baiwa Allah gida dare ya yi sai ta ga imamu shafi'i ya kama buɗe littattafai sai karatu ake ta shafi'i karatu koyaushe da littafi bincike imamu shafi ai ku dole ka ji duk inda aka aka ce imamu shafi dole Allah ba baiwa Allah ta zauna tana ta jiran zai zo mata kwana ko bai zai zo kwana ba bai waiwaice ta ba yayin da garin Allah ya waye sai ta koma gurin wani cikin almajiransa sa ta ce malam ni fa an haɗa ni da wani kamar mahaukaci yake wallahi habasu ni ma'a majnun sun ɗaure ni sun haɗa ni da mutumin da yake kamar mahaukaci sai labari ya zo wa imamu shafi'i ga bai wadda aka sai masa an kai masa don ya ɗan ɗauke kewa da ita tashi da shi ai kamar ma mahaukaci sai ya ce to ai ina take ga ta nan sai ce da ita majnunun arafa qadral ilmi thumma bayya'ahu sai ta ce sai ce mata ai mahaukaci ne wanda ya san matsayin ilimi zai tozartar da ilimi ya bar kula da ilimi ya tafi neman wani abu na sha'awa na duniya damun shi ba shi ya bukace ta ba almajiransa suka je suka saye ta suka kawo mai imamu shafi to kun ji wannan kaɗan ne wallahi malam daga cikin maganganu na malamai akan harkar ilimi ɗin nan kullum idan na zo karatu irin wannan na kantina insha Allah ya fi mana tsoron da nake ji ko ‘ya'yanmu da jikokinmu da tattaɓa kunnenmu ya za su yi su rayu wanda da gangan aka sa mana ƙin ilimin addinin da gangan aka nuna bai da muhimmanci saboda bai da albashi kuma ba a darasta masu karatu ba a cikinmu mutum zai zo kare rayuwarsa yi ilimin addini amma gwamnati bata ba shi kima ba mutum yanzu mahaddata ƙwar'ani nawa muke da su a ƙasar nan sun haddace ƙwar'ani sun rike shi kam kam sun rubuta ƙwar'ani ya fi guda kaza amma ba su da salari ko ba san da haka ba a garin nan mahaddata qur'ani dattawa matasa da suka haddace qur'ani suka koyar da mutane sun haddace qur'ani bila adadin sun fa rubuce shi bahaushe fa sai ya dauki qur'ani na izu 60 fa akwai wanda zai rubuta shi ba ko ko kuskuren wasali bai ba suna nan fa a garin nan ba su mutu ba amma malam gwamnati bata san da su ba su salari an girmama ilimi ba dole za ka sun kare ba su aiki sai bara ba iyakacin abin da za a musu a zo gayi kan dauran aure malam cika mana da addu'a ana gamawa kuma malam liman yana jiran me za a dan bashi malamai sun kare sai dai a masallaci in sun zo su yi walittaka a basu ɗari biyar auna suna ɗan rarraba in an zo raba goron ɗaurin aure a basu soki aljihu shi kenan ba su da amfani yanzu mutum zai je gama secondary school ko diploma zai za a je a bashi albashi mai kauri mai sharar titi ma yana da albashi amma malaman da suke cikin unguwanninmu suka yi ilimi suka karantar da mu suka karantar da iyayenmu suna zaune ba su da komai ba su da gona ba su da shago ba su suna zaman jiran sadaka da bara amma babu wata gwamnatin siyasa da ta san da su ba wani mai kamfen ɗin siyasa da zai zo ce zan nemo waɗannan taimaka musu ba su cancanta a taimaka musu ba to shi yasa yaran mu za su tashi ba su da sha'awar su hadice Qur'ani saboda za su duba a cikin yanzu gwamnatin Kano misali ba ana maganar musulunci ba mutum nawa ne mahaddata alqur'ani da aka girma masu cewa aka ba su wani ofis saboda sun hadice Qur'ani ko a federal government ko a gwamnatin Katsina ko a gwamnatin Maiduguri ko a gwamnatin Zamfara ko a gwamnatin kaza ban ce kudu ba arewa kawai ba su cancanta a buɗe musu wani ofis nasu nasu mahaddata qur'ani a ce a kula da wannan janibin gwamnati shiga ta interfering ta shiga ta taimaka musu ba ba su da shi yanda za ka ɗauki certificate ɗinka na hadda qur'ani izo 60 wanda ya haddace qur'ani izo 60 na rantse da Allah ko mai PhD bai fi shi ba wallahi tallahi kwakwar karatun da ya sha ya haddace qur'ani ya rubuta qur'ani yana zaune ko gangadi yake an jawo aya ya san a ina take zai gyara wallahi ya fa mai fiye jin wannan zamanin amma mai fiye yana da albashi tsugugu amma ma jikin qur'ani a cikin mu yana da shi ba wani gwamna ko musulmi ko wani dan majalisa ko wani waye da zai yi tunanin cewa a taimaki waɗannan masu ilimi ne bari rufe muku da wani abu guda census aka zo ana yi aka je gidan wani malami tsohon malami ne mahaddaci qur'ani ya haddatar da mutane qur'ani bila adadin ya rubuta qur'ani shekaru aru aru qur'anansa da ya rubuta ake karatu bila adadin da aka zo yaro dan san su yana rubuta yana rubutawa a matakin sa na ilimi baba an je makarantar firamare sai ce ban taba zuwa ba yaro me firamare baba an je sakandare yace me sakandare ban taba zuwa ba duk sai yake ta rubuta masa illiterate illiterate illiterate yace baba akwai wani ilimin zamani da aka iya yace ban iya komai ba amma na iya qur'ani na haddace qur'ani na rubuta qur'ani shekara 40 da rubuta qur'ani ina da yaya ina da yara ina da almajirai ma haddace qur'ani a kasar nan wallahi tallahi malam haka aka rubuta masa a jikin takardar da ta sansa jahili ne shi yasa da aka je kudu suna lissafi su masu ilimi a wurin su masu digiri nawa masu sakandare nawa masu masters nawa masu kaza wannan su ne masu ilimi so da in aka da aka je kudu suka duba lissafin sai suka ce gaba ɗaya arewan filin jaya mu gaba ɗaya jahilai ne so a lissafin census in ba yau ko gobe aka canja ba mahaddacin qur'ani da bai taɓa zuwa makarantar firamare ba jahili ne to tun daga nan suka mana illa so a matsayin waɗannan mutanen ba su da amfani jahilai ne ilimi dan firamare fa da zai je makarantar firamare ya fi mahaddacin qur'ani a tsarin wannan rubutun census din na zamani da yake ba mu zalunci kanmu ba Allah ya mana afuwa barin da aka ta anan saboda yanayi lokaci abin yana da yawa abin da na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tun taɓa harshe Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum